من استعلاء العين والدين من عمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته in sha Allah ta'ala idan ba manta ba har yanzu muna cikin abin da ya shafi gazwatu Uhud yakin Uhud shafi na 161 malai ce shuhada musulmi na fi hadhihi gazwa a wannan yakin shahidai na musulmai a wannan yakin suwaye suka shahada a wannan yakin da aka gwabza malai ce akramallahu azza wa jalla جماعة من أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم بشهادة Allah madaukakin sarki a karam Allah azza wa jalla Allah madaukakin sarki ya karrama jama'atan wasu jama'a min ashabi rasuli daga sahabban manzansa tsira da aminta Allah ya tabbata a gare shi bi shahadati da yin shahada fi sabilihi dan ɗaukaka kalmar Allah fanalu hadhihi manzila sai suka sami wato wannan almanzila wannan matsayin al'azima wanda yake babba allati idza ra'a shahidu wata idan ash-shahid wato idza ra'a shahidu idan shahidi ya ganta tamanna sai ya rika buri yana fatan an ya'uda ila al-hayati an gane ku a mai da shi zuwa ga rayuwa duk shahidin da ya yi shahada to da ya yi shahada sai ya rika fatan ina ma Allah ya dawo da shi ilal haya zuwa rayuwa li yuqtala maratan dan a ƙara kashe shi karo na biyu duk wanda ya shahada a haka yake tafiya shine li yuqtala maratan ukhra dan a ƙara kashe shi wani karan daban fi sabilillahi ta'ala dan ɗaukar kalmar Allah madaukakin sarki wa kad balaga adaduhum hakika adadin su ya kai yanayi wato yawan saba'ina shahidan wanda suka shahada sun kai mutum saba'in a yakin uhudu wa kada mara rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hakika manzo kira da abin Allah tabbata a gare shi yayi umarni bi adati man kana qadnu ila minhu da dawo da duk wanda aka dauke daga cikin su ila madina aka kai shi madina ثم أمر بدفنهم sannan sai umarni da abin ne su a wannan gurin da aka yi musu shahada a wajen Uhud kun fahimta da yawa wasu suka zuwa suna kwashe ƴan uwansu suna tafiya da su bayan an riga musu shahada sai annabi da ya zo gurin sai ya tafi a dawo da su ina so ku rike wannan gaba to zo za ku zo ta gaba ta mahaifin jabir za ku zo na abin baka rike wannan ba sai kasa gane aka yi haka kun fahimta da kyau ko yawwa to sai yake cewa ثم أمر بدفنهم في ثيابهم sannan sai umarni da abin ne su cikin tufafinsu bi dima'ihim da wannan jinin nasu walam yuktalu ba ya musu wanka ba wanda suke shahada a Uhud ba ya musu wanka ba walam yusalli alaihi kuma ba ya musu sallah ba أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى الإمام البخاري الله يمسر ما يفتر في صحيحه أكثر sahiha tasa yake cewa an jabir bin abdullahi radiyallahu ta'ala anhuma an karbo daga jabir da abdullahi Allah ya kara musu yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lalla annabi alaihi salatu wa salam kana ijma'u bainar rajulai ya kasance yana hada tsakanin mutane biyu min katla uhud a waɗanda aka yi shahada aka kashe a yakin uhudu fi thawbin wahidin a tufafi ɗaya an gane ko tufafi da za a samu a haɗin sun mai kudu sai ce a yau ma tsaro akhdar lil qur'an waye ya ku yawan hadda alqur'ani a cikin da an zo da su su bin sai tambaya waye fa hadda in wani ibn sabiyar wani hudu zai ce to me izu biyar za a fara kawowa sai ya tashi a gabas me izu hudu kuma a tashi kusa da shi haka annabi alaihi salatu wasalam ya rike musu fa idza ushira lahu ila ahadin idan aka nuna mar wani kaddabahu fil lahdi sai gabatar da shi zuwa ga lahdi lahdi shine kabari guda ɗaya wanda ake fafe shi ta gabas a ƙara zura wani kabarin da ake zuba sama da mutum tsaye kenan shine lahadi mu yanzu ya kabarin da muke sunansa shakku eh su kuma kabari wanda wato shi kansa lahadi sai da ta advantage dinsa ko kuma wato amfanin da shine za ga baya son ya guri da wuri inda ana yin lahadu to za ga guri ba a cinye shi da wuri misali gurin da za a binne mutum ɗari to in lahadu ake za a binne mutum ɗari biyu ko ma uku don ba mutum ɗaya za a sa ba kuma wannan gas ɗin da ake bayarwa mai yawa alhadu ba za a bada shi ba yasa a kasashen larabawa su Allah ya ta ya wuce mu zo da yau suna la'akari da cewa wai kasan mutu ba za ta karbi lahadin ba an fafa ki za ta zubo amma ba kowanne guri ba akwai guraren da suna da karfin da za su yi wannan wato lahadin to shine ma ne yake cewa wa سيتي على شهيدا على هؤلاء يوم القيامة شهيد yace lalle zan yi wa wa'annan shaida ranar alkiyama annabi ya nuna akla uhud yace zai musu shaida ranar alkiyama wa amara bi dafnihim bi dima'ihim ya umarni da abin ne su da tunanan su wa lam yusalli alaihim ba yi musu sallah ba walam yuksalu ba kuma a yi musu wanka ba mala ce wa hadi ya sunna wannan ita ce sunna fi shahidil ma'araka abu ta wanda ya shahada a fagen fama Allah yuksala kada ya masa wanka wannan ita ce sunna wala yusalli alaihi wala yusalla alaihi kuma ba za a yi masa sallah ba wala yukfana fi gairi siyafi kuma ba za a yi masa likafani wato da wani tibabin ban ba wanda yake cikinsa ba tibabin da yake cikinsa da shi za a masa duk da wani yana duba duba zai ga hamza da aka zo saboda wato akasa mai za a lullube shi da man musula wani ne ya kawo wani mayafi kamar mai layi layi fari da baki da shi aka rufe shi to kaga wannan in ba a samu ba kira amma mutum da tubabun sa cikin sa aka yi masa shahada to da shi ake rufe shi sai ce wa an yi bana bi dimai kuma abin da yake da wannan jirin nasa kata katan da aka yi ma abin shi haka illa an tuslaba minhu sai dai an masa tuɓe malaman tsoro aka suke ce mana tuɓe ko shine a cire kayan da ke jikin mutum zaka da an ce wanda ya kakewa ne falahu salbuhu tukan nasa ne shine abin da dai ya samu na jikinsa nasa ne to shine ma da yake cewa yawa fayuka fana sai gairi ha sannan sai wato a yi masa likabari da wani wannan wato tubafin nasa tun da babu wa an yi rufanu fi makanin ma'araka kuma abin ne su a gurin da aka yi gumurzin a nan za a binne inda aka yi yakin aka karkashe su a nan za a rufe wa ya dubi da kullun rajulai kuma ya halatta abin ne mutum biyu wa salata ko uku bi kabrin wahidin a kawari daya idza ba'ati barura in an samu larura da ta bada haka bi ya halatta ثم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تو ga wata kalma sannan annabi alaihi salatu wasalam ya mutu sallah ba da tsanani sini bayan shekara takwas ya ci karo da maganar mu ta baya shi ne tambayar da zai ya ci karo ko bai ci ba bara tuna muku me muka ci a baya cewa haka yake idan udu lam yuktalu wa lam yusalli alaihi ba yi musu wanka ba kuma ba yi musu sallah ba nan kuma gashi an ce wato annabi alaihi salatu wassalam yayi musu yayi sallah alakat la uhud abu zawalin da aka yi wa shahada a uhud ba da samani na samani sini bayan shekara takwas me kuka fahimta a farko ba ya mutu ba amma yanzu bayan shekara takwas a yi akwai wata fahimtar to bara an karo na uku hadisi ya tabbata a cikin sifatu salatin nabi in za ku tuno karshe karshe ko kuwa ba ma karshe karshe ba cikin tsakiyar tsakiyarsa inda ake magana akan shahidan uhud sai da aka ce annabi alaihi salatu wasalam ya yi wa sayyidina hamza sallah sau saba'in da biyu wannan shahidan uhud din su saba'in da yan kai ko da ɗaya duk wanda aka kawo za a yi masallah daban daban ya rike musu duk wanda aka kawo za a yi masallah sai annabi ya haɗa shi da hamza to ya zabi da wannan magana shine tambaya ko ba cin karo mu wuce shine a tambayar da ne na ba wai ban ja da kai ba amma abin da nake tambaya gashi an kore an ce ba a yi ba kwata kwata yanzu a karatun mu ko ba a yi ba kuma gashi can asibiti talatin nabi a ahkamul jana'iz abuwa ahkamul jana'iz na albani ya ce an yi har sau saba'in da biyu kuma hadisin hasan ne imamul albani ya inganta shi to ya zami da wannan ba wannan shi ma ingantacce ne shine tambaya ta kawai akwai cin karo ko wala to me ya za a yi a warware wannan mushkilar na wahayi bai zo masa ba me dalili to me yake nuna wahayi bai zo ba yana bukatar dalili wannan abin da muke tattauna ku shine karatun ka amfani da kwakwalwarka ka gano me yasa kaza ya faru dukkan dalilai ga shi hadisai sun inganta to me za mu ba da amsa a nan misali yanzu ka biya tsira ka ka ɗauki tsira kana biya yara islamiya sai ka biya wannan kawai sai suka yi ma wannan tambayar sai ka yi shiru na na Masha Allah, wato ka fara tafiya hanya kwarai kuwa na da kyau yawwa wato wannan fahimta taku guda biyu sai ta kara min kwarin shi ya kamata a fito da shi kuma shi ne bayanin da malamai suka yi an fahimta da kyau ku lokacin da aka ce ya yi a wannan na farko kawai abu ɗaya ne ba ku ƙara ba sai ni na ƙara shi ne akwai wanda suka ce sallar nan da aka yi a farko tun da hadisin ya inganta kuma shi kira sun mala albani ma hadisi ya inganta kawo shi kawai yake to saboda haka wannan sallar da aka yi kususiya ce ta annabi shi kaɗai eh kenan sannan abu na biyu wannan hadisin kuma lokacin da ya je shiga makabanta ya yi wannan addu'a domin tallatawa addu'a kun fahimta da kyau to shi ne kawai amsar da za ka iya bayarwa cewa addu'a akai. Addu'a amma ba haka ba wallahi in wani duk ya kai ma tambaya ba za ka iya bashi amsa ba. Sai ka rike wayannan cewa na farko kususiya ce ta annabi alaihi salatu wassalam sannan abu na biyu su ma wanda suka mutu a fagen fama ba dole bane sai an musu sallah kamar yadda ka faɗa mustahabi ne wasu suna gani a cikin malamai wasu suna ganin ba za a yi ba wasu suna ganin ba komai an yi idan ya kawo ma da cewa to ya aka yi kaza wanda hadisin ya ci karo da wannan sai kai masa warware masa cewa watan kususiya ta annabi kawai ta sha sannan kuma wanda yi din nan ya rage kwana kaɗan ya bar duniya ya je gaba ɗaya baki'a ya yi sallama assalamu alaikum ahla diyar min almu'minina wal ko من المسلمين والمسلمات من المؤمنين والمؤمنات وإنا إن شاء الله بكم لاحقون nasarar laha lana wa lakum al'afiya wannan addu'a da yayi to shine sallah zuwa yayi da yayi musu wannan to shi ake kira sallah as-salatu gadan bi ma'ana du'a dama haka take ko ana tattauna da yawan malamai suna cewa shin sallar gawa sallah ce ana ta buga wasu ya ba sallah ba ce wasu suka ce sallah wannan magana ce da ake tattaunawa sosai to saboda haka wannan shine amsar da zamu bayar katla udin ba da samari sinina to ga abin da zai kara fito ma da abin ya je kalmuwaddi'i kamar kamar bai ban kwana yana ban kwana da su lil ahyani wal amwat ga wanda kirayayyu da matattu ya yi ya kai kamar annabi alaihi salatu wasalam ya je gurin su ne dai ya kai musu ziyara cewa ya kusa zuwa ya tada su sun matsala ala mimbar sannan kawai sai annabi ya bayyana akan mimbar fakali ya ce inni bai na aidikun faradun wannan kalmar tana na addu'o'in mu na tallakawa ko na ko na tallake oke to ina ne ina ne gurin kama fi zai al-bukhari rahimahullahu an uku bata bin amir radiyallahu ta'ala anhu qala salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala qatla uhud annabi yayi salla akan qatla uhud waɗanda aka yi shahada a Uhud shine bi muka ce bi ma'anar du'a yi musu addu'a ba da samani sini bayan shekara takwas kaga ka auna a shekara ta nawa aka yi yakin Uhud shekara ta uku ko to kaga shekara ta ta ƙarshe shekara ta yi ba duniya a cikin ta je wannan addu'a domin shekara goma da yan watanni annabi alaihi salatu wasalam yayi a Madina wasu na cewa sha saboda wannan watannin to shine in ka hada za ka goma da watanni ko sha ɗaya an fahimta da kyau ko to saboda haka shekarar ƙarshe annabi alaihi salatu wasalam sai je musu addu'a shine kalmuwatti kalmuwatti kalmuwatti kamar mai ban kwana lil ahyadi wal amwat garayayyu da matattu thumma dala ala al minbar sannan sai bayyana akan minbari fakali yace ni bayna aidikum faradu lallai ni kama tsakankaninku faradin wanda zai rigaye ku ne ai sadiq zan rigaye ku yana gaya wa mutane cewa wato kamar ban kwana yake da su cewa zan zan rigaye ku zuwa ganawa da Allah wa ana alaikum shahidun kuma zan yi shaida akan ku wa inna maw'idakum al-hawd hakika benu don da zamu haɗu da ku abin da zaka ce kai kenan maw'id wurin da zamu haɗu shine al-hawd shi ne wannan tafkin na alkautara ruwan da za a sha kofar aljanna wanda in kun karanta ɗahawiya za ku ga ya kawo hadisi na cewa annabi alaihi salatu wasallam ya ce za a zo a sha wannan ruwan wanda adadin kogunan adadin adadin nujumin sama ko adadin ba wanda zai ce sha rage mu akwai kofi wadatattu kuma duk wanda ya kurba to ya gama kishirwa kenan in ka ga mutum ya sha ruwa a aljanna to ruwan sha'awa ne ba ruwan kishirwa ba ko ta ana gane in ka zo ka gane bambancin ruwan sha'awa da na jin kishirwa haka ne za ka zuba ba ana zuba na shi ne to amma inda ruwan kasaita ne in aka zubo shi ne yadda za a rika zubo za ga manya na nuno tarurruka na manya sai ga mutum an kawo maka roba sai ga ɗan kaɗan sai ya ta yi to wannan shan ruwan kasaita ne da ba kishirwa yake biyu kawai ya yake saboda an saba sha da bambanci da ruwan da za a sha na jin kishirwa to sai dai mutum ya irin wannan shan a aljanna amma ba wai yana jin kishirwa da za a kawo shanye saboda watan ta gama tafiya da kishirwa ruwan da aka sha Allah ya sa mana cikin su to shine yake cewa alhaudu kenan wa inni la anzuru ilayhi min maqami hadha annabi yace kuma ina hango wannan tafkin a inda nake na tsayi wane mutum tafkin nan ina hango shi a inda Allah ya yaye masa yana ganin sa wa inni lastu akhsha alaikum annabi ya ce ba na ce muku tsoron an kishiri ko ku shirka Allah ya wajen yan shi'a dan Allah kalli kalmomin nan annabi ya ce ba na ce muku tsoron ku shirka san ilmul badani ya fito a littafin su ƙarya suke na cewa Allah bai sani ba daga baya ya sani ana bai san zafi da ba haka ce faɗa kurukuru yana nan wanda zai zo ya kari to jahili ne baya karanta littafin amma wallahi a littafin su yana nan haka suka ce ilmul bada ilmin da ya bayyana ga Allah daga baya saboda haka wannan shine to sai yake cewa wai ba na ce muku tsoron shirka walakin ne a sha alaikum duniya sai dai na ce muku tsoron duniya ne kawai an tara fa su don kan kurka gasa a kanta gasa na duniya kawai amma shirka annabi ya amince ba za ki ba يا حي يا قيوم قال يتي فكانت آخر نظرة نظرناها wannan shine wato lokaci na ƙarshe nazarnaha da muka kalle ta an gane ko wato ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam muka yi kallon ta zuwa ga annabi alaihi salam karshe in ganin da cewa annabi ke daga wannan lokacin shi wannan sahabin yace bai tsara ganin annabi ba sai ya cewa annabi ya rasu haka yan kwanaki ya rage kaɗan da ya je kai wannan ziyara wa hadhihi salatu wannan sallah laysat sunnatu salati ala al-mayyit ku sani cewa ba sunnar sallah bace akan mamaci wa inna ma hiya ka qurubi ila al-baqi' kadai kamar fitar ne zuwa baqi'ul garqat baqi'a wannan makabartar qabla mautihi kafin mutuwarsa to shine ba da ya kara bayyana ma abin da ake nufi da wancan eh wa ni salatu laysat sunnatu salati ala ba irin wannan sunnar sallah da ake wa mamata bace wa inna ma hiya ka khuruji ila al-baqi ka ba fitar da ne zuwa makabartar baqi'a qabla mauti kafin annabi ya bar duniya yastaghfiru lahu yana nema musu gafara kal muwaddi'i lil ahya'i wal amwat to hakan da yaje yana yi kamar mai ban kwana ne ga rayayyu da matattu to wannan shine wannan ba mu da iskal anan mawaqifun azima matsaya mai girma wa mashahid da gurare waɗanda suke farida ɗaya ɗaya farida ba ko farida ana nufin tilo wanda yake ya sha bamban da sauran mutane shine fari farida ba haka an fahimta da kyau ku daga mufrad ne ifrad kalmar wannan abin da yake wato ya ya fita daban a cikin mutane to shine ma liti tadallat likathirin a tadalli shine fitowa fili ya fito fili da kathirin min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ga mafiya yawa daga cikin sahabban annabi ya fito fili a gare su biya hadil gazuwa a wannan yakin wa mawaqif wato kai mawaqif matsayi na matsayi wato zaka iya cewa mawaqifun wani matsayi ta dallat li kathirin min ashabi rasulillah ya fito fili ya bayyana karara ga mafiya yawan sahabban annabi alaihi salatu wasalam min al-budulati al-azima na daga gwarzantar su babba jarinta yambaki an tuskara wanda ya kamata a tuna su ba tuskara kuma a gode musu ba a zage su ba a tuno su wayannan jarumtar da suke kuma a gode musu ba a zage su ba wa an yi alama al muslim kuma mutum duk musulman kwarai ya san wannan abin da suke ana na kalli yanzu wani yaro zan cikin kwandila aka nuna mu wai baya zuwa cewa zubairu in ka cewa zubairu zai rika kuka shi saboda yadda mutane suke faɗa na ce zubairu ai zubairu ne zuba ƙarya kenan sai dan dan taburan lahadin nan zamu je karatu sai aka nuna mu sai na kira shi nace kai ka san ko Zubairu waye Zubairu sahabban Annabi ka taba zuwa an baka tarihin sa ka zauna Zubairu bin al-Awwam ka san mala'ika Jibril ya ce ibo mala'ika ne babban mala'ika ne yace to yana cikin Zubairu bin al-Awwam yana cikin mala'ikun da yana cikin mutanen da kai mala'ika Jibril ya zo a tufar saboda Allah yana son sa sai rika dariya yana murna yace kuma Zubairu bin al-Awwam yana cikin sahabbai mutum ko da aka yi musu albishir da aljanna wannan abin da na gaya min sai rika murna wanda da wani abu ake gaya min alal akalli idan za ka zo ko ɗanka ne yanzu kake da shi wanda ya riga ya tasa an saba sunan mahaifinka abubakar ko umar ko usman bayan sunan mahaifinka ne kuma sunan sahabi ne to wata ranka dan fincina masa cewa ka ga mai sunanka sahabin annabi ne kaza yake ko ƙarya yake ce ka haka mai sunanka baya saboda haka ake cewa as-siddiq saboda haka aka ce mar kaza wannan abu ne da ka dasa shi a cikin zuciyar yaro ba zai fita ba amma ga wata mugunyar akida tan da ake zo a tuda mata har yana gudun suna Zubairu wannan ba daidai bane sabanin tun da wani sunan ne daban ka ka san yi dabarar da zaka yi kamar bawan Allah da taba gani yana ta mita babban mutum ne na je aski wani guri na yana mita yana cewa wai dan me shi bai san me yasa baban sa yasa ba suna Yahuda ba wai bi tawa ganin mai kuɗi Yahuda ba wai shi kawai faɗan sa kenan wallahi shi mita da yake kenan wai bai tawa ganin mai kuɗi Yahuda ba saboda haka kawai shi baban sa na eh to an shine abin da ai da yake babba ne ba su da ni yake magana ba kawai sai na shiru shi mita da yake kenan to banda abin da kowa ne mai nama ga gwanaye nan na Qur'ani gwani Yahuza gwani dan zarga ko dai kiba wannan ne ba kiba mai kudi yake zo bai san yi wato yin kuɗi wai da tasiri wai da alaka da juna ba in haka ne bai sa Allah ya ba arna kuɗi ko inda suna ne ga arna nan yanzu arna masu yawa bulget bulget a sunan wanda zahabi ne ba sunan zahabi ko ɗaya ba ne kuma mai kuɗi ne na duniya kuma saboda haka ba ba ki za a yi itibari da shi wajen sa suna ba kawai mutum ya zo ya ki dan ya bar wa'ayin wani abu ya ka faɗa ba daidai ba ne saboda haka ana ba da hakuri a almajiri to saboda haka sai yake cewa ma da yake cewa liyara ko liyura kai fa kana salafu wal akhyar kun ji ba dan a gani kai fa kana salaful akhyar yaya magabatansa kowa ya zo ya gani ya magabatansa zababbu suka kasance wa hukka lahum zalik eh kuma wato aka tab wani suka wannan abu matsayin ya tabbata a gare su wa qad tarabbahu ala yadi khairi khalqillah sallallahu alaihi wasallam kuma an tarbiyyar su ne Allah da su a hannun mafi alkhairin halittar Allah shine annabi alaihi salatu wassalam wa fadau bi suhbati kuma sun rabauta kasancewar su abokansa ne wallahi akwai wata aya ayat nan da cikin suratul hujurat ta bayan in ja'akum wa'lamu anna fikum rasulullah ka kalli kalmar kai tadabburi ba yadda ka haddace ba kawai kalli ta dan Allah nake nake Allah ya ku sani anna fikum a cikin mu ko cikin su su safai fikum rasulallah a cikin ku akwai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam law yudhi'ukum fi kathirin min al-amri la'anittu da sai zai bi ku cikin mafiya yawan al'amura da kuke zuwa da shi da kun sha wahala kamar misalin sallar dare misali ai to dan gudun kada a wajen kawo irin wani abubuwan ake faɗa sai ce walakin laha habbaba ilaykum al-iman sai dai Allah ya so ya sanya soyuwar imani a gare ku ku sahabbai wa zayyanahu fi qulubikum kuma ya kawata shi a zukatan ku dan Allah kalli kalmar sai Allah ya kuma cewa wa karaha ilaykum al-kufra kuma ya ki muku kafirci wani fusuka da fita daga yi wa Allah biyayya wani isyan da saba wa Allah da Allah yake so tabbatar ba da cewa ya kawo aya ne ba dan yana wato Allah madaukakin sarki yana da tsantsar a kansu ba zai ce ulaika humur rashidun waɗannan da ake gaya kalmomin nan to ku ji fa shiryayyu ne kawai dan banza ya zo a baya zaki su humur rashidun shiryayyu ne Allah ya buga musu tanti cewa ya yarda shiryayyu ne su Allah ne yana so ya ƙara tabbatar ma da cewa shi yayi sai ya ce fadlan minallahi wa ni'ma falala ce daga Allah wa ni'ima da kuma ni'imar sa wallahu alimul hakim Allah masani ne kar ku ce bai sani ba kar ku ce ilmul bada bai san komai zai faru ba sai ce masani ne hakimin kuma mai hikima shi ga dama ya haka Allah mun gode ma dan da Allah bai ga dama ba sai mutum ya taje ta zagin sa bai kuma ba yadda za ka yi wannan ni'ima ce gaskiya bayan Allah ya ba ni'ima ta musulunci kuma ka tuna cewa Allah ya ba ni'ima ba a cikin masu zagin sabai to wallahi ka gode wa Allah wannan ni'ima ce babba don ba wata addu'a da za ka yi mai zagin sabai yana tsane Allah ya tsame shi daga wuta Allah ba ka da ita domin karyata Allah ne Allah ya ce lafiyayyu mutane ne ka ce a Allah ba kai ne ba ka sani ba ba lafiyayyu ba ne wannan karyata Qur'ani ne to shine ma da yake gaya mana anan yake cewa minhum wayannan mutanen da za a baka misalin su daga cikin su akwai Abu Talha radiyallahu ta'ala an Allah ya kara masa yadda akhraj al-Bukhari wa Muslim an Anas radiyallahu ta'ala an Bukhari lamma kana yawm Uhud yace yayin da wato ranar Uhud ta kasance ina zaman nasu anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam wato mutane sun kare abin da ake nufi a wato karewa shine wasu sun ma tafi an karkashe wasu wasu sun gudu ai bangaren musulmi an samu wato karewa saboda sakowar wato ahalin ruma na kan jabal ruma din nan sakowar da suka yi to an samu karewa wasu sun tafi sun bar annabi alaihi salatu wasalam wa abu dalha ta bai ne dai nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba abu dalha shi yana gaban annabi mutawwibun alaihi ya ba da kariya ya amsa kira annabi yana mai ba shi kariya bi hajafatin lahu da wata me yake ce masa karkuwa ta ta mana yace ya ne ay yahmihi bi turk yana kare shi da karkuwarsa shine fassara hajafatin lahu wa kana abu dalha rajulan shi ba abu dalha mutum ne me yake nufi da wannan jarumi na gaske ramiyar maharbin gaske shadidan nazari wanda Allah ya bashi tsananin iya harbawa ga saurin cirowa daga cikin jakar da kwanin take ga saurin harbawa ka tara yau mai din kautai ne a ranar sai da ya karya wato baka harbi saboda harbi hau talatan ko uku wa kana rajulu yamuru ma'ahu wani mutum ya zo wato yana wucewa tare da shi bi ju'batin minan nabl wato da dandazo guda na kibiya ya zo zai wuce ta gurin dalha abu dalha fa yaqulu yana cewa unsurha li abi dalha yana cewa yana ce masa ciro abu dalha wannan kibiyoyi mi ko masa saboda wanda yake harba sun kusa karewa unsurha li abi dalha wasu kuma suka ce annabi ne yake gayawa wannan da zai wuce wanda zai wuce sahabin da zai wuce yana cewa ciro abu dalha ka bar shi قال سيدي ويشرب النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى القوم النبي عليه الصلاه والسلام sai yake mara ishrafi instruction shi yake duba masa mutane shi kuma yana ba shi kariya shi kuma yana duba masa cewa kula da bangare kaza bangare kaza kula da shi shi yake masa shine mushrik nasa fa yaqulu abu talha abu talha yana cewa bi abi anta wa ummi bi abi anta wa ummi nan fashe ka da mahaifina da mahaifiyata la tushriku yusibuka saham ka daina duba mu dan kan wani makami ya same ka min sihamil qaum daga makaman mutanen nan nahri duna nahri na ba da wuya na abakacin wuyanka hasbunallahu wa ni'mal wakeel kun ji wannan kadan ke wannan dan tsokano wa akai koma rijal ko siyaru alamin nubala rijal wani ta haula rasul ko siyaru alamin nubala ka sha labari wa minhum abdullahi bin amr bin haram mahaifin jabir a cikinsa akwai abdullahi bin amr bin haram radiyallahu ta'ala anhu wa huwa walidu jabir radiyallahu ta'ala anhu shine mahaifin jabir kana min awaili man kataba Allahu lahu shahada yana cikin farkon mun je awail jami'i ne na awwal majmu'atun fi awaili kalimati hadha albayt an abin tattarewa a farko farkon kalmomin wannan baitin awail to sai yake cewa wato yana cikin farkon wanda Allah ya wadafta mu da yin shahada fi hadil gazwa a wannan yakin wa fi sahihai ya zo a cikin bukhari da muslim an jabir radiyallahu ta'ala anhu qala lamma kana yawm uhud yayin da ranar uhud ta kasance bi abi bi abi jabir yace an zo da mahaifina musajjan an lullube shi wa kad musila bi an yayyanka shi ta wani gurin amma musila kana yace fa aradtu da kun san ba mutum da yake wa mutula ba da yawa aka yi sai dai wanda za su yi gumuni shine Hamza shine aka yi ma guzi guzi har aka fasa cikin sa amma da yawan sa an gugutsar wasu guraren a cikin su saboda haka yace ba aratu an arfa'a tauba sai nake nufin dauke tubabin da aka rufe mahaifina da shi ثم أردت أن أرفع أوكي فنهاني قومي oke faratu ana arfa asau fa na hali kawai mutane na suka hane ni sun ma'aratu ana arfa asau ba na kuma yunkuri zan bude tufafu mai abin da aka rufe shi fa na hali kawai suka kuma hana ni mutane na fa na fa'ahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya annabi alaihi salatu wa salam sai daga shi aw amara bihi ko kuma yi umarni farfi'a aka daga gawa wasani a sautan sauta baqiyatin kawai sai suka jiyo kukan wata mai kuka sautin wata mai kuka ausa hakin ko kuma kururuwarta farfa'ahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya daga shi au amara bihi farfi'a ko kuma ya umarni oke fa qala man hadi sai annabi ya ce wa sai ce wannan fa qalu sai aka ce bintu amru ita ce ya amru au uktu amru ko kuma yar uwar amru fa qala sai ce walima tabki me yasa kake kuka فما زالت الملائكة تذله بأجنحتها alhali malaiku wasu gushe ba suna yi mata inuwa da fukafukansu shi mahaifin jabir sannan da aka daga a cikin rana ne amma malaiku sun zo suna yi mata inuwa da fukafukansu rasulallahu dama kun ga akwai cikin mana in kana karanta qatada ibn nu'man kun ga da suka fita wani yaki aiki cewa aka yi mala'iku ne suka ɗauke shi gaba ɗaya bayan musu shahada suka binne shi a sama ka karanta da jihar wani sa za a gani yana cikin shafi ɗaya ne da rabi tarihinsa amma za a gaya ma shi yana cikin mala'ikun da aka ɗauke sama aka yi da su gawa wata ba ta nan kata da ibn nu'man to shine malai yake cewa hatta rufi'a har aka yi sama da shi وأخرج الترمذي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد يا إن هذا تجي عبد الله بن حرام أراد أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر يا النبي يتي يا أخي جابر النبي ne yazo ya ga Jabir ya yi takumi kawai yace ala ukhbiruka ma qala Allahu azza wa jalla li abika shin mana baka labarin ne Allah madaukakin sarki ya gaya wa mahaifinka ba قلت بلى ينتي بانيا ما يكون الله قال زيتي ما كلم أحدا Allah bai taɓa magana da wani wa illa min wara hijab ba sai sai dai a bayan wato sai an sa wani sari tsakanin da Allah wa kallama abaka safahan amma kuma sai gaji Allah ya magana da mahaifinka safahan gaba da gaba ai muwajahatan babu wani sari fakana ya abdi Allah ya ce da shi ya kai bawa na tamanna alayya kai buri a gare ni odi ka zan baka abin da ka nema kana yace ya rabbi Abdullahi bin Haram yace ya ubangiji na buri na yuhyini ka kara raya ni wa uqtala fi kasaliya in kara fita yaki a kace ni saboda kai karo na biyu kana sai Allah yace da shi innahu sabaqa alqawlu minni zan ta riga ya gabata a gare ni cewa duk wanda ya mutu ba zai dawo ba annahum ilaiha la yurja'un cewa ita duniya ba wanda zai koma in ya riga ya tafi qala sai ya rabbi ya ubangiji tunda haka ne fa ballig man wara'i ka isar da sako na ka isar wa waɗanda suke bayana su gane matsayin da na shiga ka sanar da su ya Allah fa anzala Allahu azza wa jalla sai Allah ya ce ya yadda sai saukar da wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون to shine wannan dalilin Abdullahi bin Haram Allah ya sanar da duk wanda suke ban kasa cewa kada ku taɓa tsammanin waɗanda aka yi wa shahada aka kashe a filin yaƙi matattu ne bal bari wannan zance ahya'un inda rabbihim rayayi ne a gurin ubangijinsu annabi yake mana rayukan wanda aka yi wa shahada suna nan a ƙarƙashin al'arji wato a kundin tsuntsaye suna kai komo kaga rayayyu ne suna kai komo su kai su komo a ne mutum bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun bar wannan zance rayayyu ne gurin ubangijin ana azurta su farihina suna farin ciki gashi nan ai farin ciki yanzu Abdullahi bin Haram yake bima atahumullahu min fadli dangane da abin da Allah ya ba su na daga falalarsa wa yastabshiruna kuma suna yin albishir billazina lam yarhaqu bihim ga waɗanda ba su haɗu da su ba min khalfihim a bayan su Allah khawfun alaihim wa lahum yahzanun na cewa babu tsoro a gare su ba kuma bakin ciki mutukar sun amsa kiran da Allah ya kira wasu zuwa gare shi sa al-jihadu ma fil ila yawmil qiyamah wannan ka'idar tana jihadi yana na kiyama ta tashi amma ba a yin sadaka shi ne kawai abin tambaya ba a suke da haji yana nan amma ba da ka ba shine kawai to shine ma da yace kana jabir jabir yace hawattu abi to ga wata tambaya yace na canza mahaifina ba da sittati ashhuri bayan wata shida amma an kartu minhu shay'an yake da na tashi canza shi kuwa ba abin da na inkari dangane da cewa na jali mahaifina ne wannan sufar mahaifina ne illa sha'aratin in ba wasu sha'arat wasu gashi ba min lihiyati a gemun kanat masakal abu suma wani dan wato kasa ce ta lullube kan gashin gemu yace kawai abin da na dan yi inkari kenan amma komai nata yana nan kamar bai mutu ba bayan wata shida me ya faru to aka yi haka lokacin da aka zo a baya in ba manta ba annabi ali da hasu salam ya yi umarni da a dawo da gawawwakin da aka ɗebe aka tafi da su a gurin da aka karkashe su a nan za a rufe su to shi jabir hankalinsa bai kwanta ba ya fito a kai mahaifinsa bakiya domin gurin ba makawarta ba kun fahimta da kyau ku saboda haka wannan abin yana ta damunsa har sai da ya haƙo shi bayan wata shidan nan shine abin da za ku mu ba da amsa har sai da bayan wata shida ya tsiro shi game da shi baki a tun karkar jabir ya cire mahaifin da ya dawo da shi baki a nan kan mu biya wannan abin na gaba ka ce kuma ya aka samu contradiction ba ba mu araba ba za ka ji me aka ce a gaba wadda zina ma amru bin jamu karan fari lokacin da aka hada su an binne shi ne tare da amru bin ibn jamu radiyallahu ta'ala anhu fi qabrin wahidin a qabri daya ba fara sailu an kaburihi ba sannan sai aka zo aka haka a sailu wata hanyar ruwa fadama lokacin muawiya akwai a lokacin muawiya ai an nemi za a jawo ruwa can a kawo shi madina to a daidai wannan lokacin da aka zo kuma dole sai ya wuce gefen makawartar bakiya to a nan lokacin da aka zo ba hafarar sailu an kaburi ne ma ba da sittin wa arba'ina sana sai aka haka wato aka biyo aka haka wato wannan aka haka ramin da zai kamar sai zamu ce hanyar hanyar ruwa akwai wani suna da ake faɗa da Hausa a yar fadama za mu ce misali aka hako fadama wacce za ta so aka kaita kamar a ce aka janyo fayi kawai aka ja fayi zuwa Madina ba da sittin wa arba'in na sana bayan shekara arba'in da shida ba haka ruwa an ba aka haka ta gurinsu gurin ya biyo faifin ya biyo ta gurinsu ba wadda da ko fa wuce da kai sai aka same su lam ya tagayyara ba su canja ba ka annahu ba ma ta bil amr wallahi in ka gan kai ka dauka jiya suka mutu saboda kyawun cikin kai ya tabbata ma a a a a hadisi hasan cewa da aka zo garin hakawa aka taɓa gefen hannun Abdullahi bin Haram sai da ya rika tsattuwar jini saboda kyawun jikinsa. To Allah yana yin baiwa ga wanda ya ga dama a cikin mutane. Saboda haka ba daidai bane kawai mutane su zo a cewa bayan shekara kaza za a zo a fara gida a nan. Ba wata shekaru da aka kayyade cewa bayan shekarun za a gida a gurin in dai guri makabarta ce ba a gida a gurin. Domin akwai wanda Allah yake musu baiwa har kiyama ta tashi ba za su mutu ba. ba za su lalace ba an fahimta da kyau ku akwai saboda haka ba daidai ba ne a zuwa kwakuli ko wani guri da aka nuna mu a garin kai kasuwar makabantar nan kuma sai da na zo wucewa na gani aka ce ka ga wannan gurin ba dan mai martaba sarkin Kano a lokacin ya sa an kewaye makabantar ba da har a cikin gurin sai an yi gida kuma sai na ga ga kaburbura nan a waje tabbas kam haka ne ga kaburbura can an kewaye amma da duk gidaje ya zo sun mamaye gurin ba ruwan mutane kawai yanzu sai ka na rasa inda aka samu wannan hadisin na cewa bayan shekara arba'in wai gurin wai sun zama ba karatu ba ne na rasa inda aka same shi kuma na ja tambaya ban ji an ba da wani hadisi ba wa minhum anas bin nasir kun ji mutum na biyu na uku shine anas ibn nasir radiyallahu ta'ala anhu wa huwa ammu anas bin malik shi kuma babban anas dan malik ne radiyallahu ta'ala anhu أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى إمام مسلم الله يمت رحمه يفتد حديثي عن أنس رضي الله عنه قال daga anas Allah ya kara masa hidayah ce amin ladhi sumitu bihi wannan babban nawa da aka sanya mun sunansa shine ammi allazi sumitu bi wanda aka sanya mun sunansa in aka ce namesake dama shine samiyu eh huwa samiyi in ka ce ai wani sunan mutum shine huwa samiyi an fahimta da kyau ku eh duk da za ka hausa ana mutane suna sa mace samiya samiya wato abokiyar suna kenan namesake shine samiya da Allah yake hal ta'lamu lahu samiya kin ka taba jin mai suna Allah inda kake duk karamarin firawun da bai ce sunansa Allahu ba zai ce rabbukum al'ala ba wanda ka taba ji sunansa Allahu ba ne mutum to shi ne malai ce wa huwa amma anas oke sai yake cewa lam yashhad ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam badran shi wannan bakon anas din bai je yakin badar ba fa shakka alai wani abu da yake damun sa wa kana yace awwal mashhadin shahida hu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam farkon yakin da annabi ya halatta yimtu anhu ni ban je ba yana tuhuma kansa wa in arani Allahu mashhadan idan Allah ya nuna min wani yakin da za a shi ma ba'du nan gaba ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tare da annabi alaihi salatu wa sallam la yarani Allahu ma asnau Allah zai ga abin da zai in dai wani yakin ya zo nan gaba Allah maɗaukacin sarki wato zai ga abin da zai yi ya ci alwashi kala sai ce fahaba an ya kula gaira wato fahaba har yana samun kwadin ya faɗi wata maganar daban wato wato wacce take ba wannan ba watan wannan ko da yake shi kalmar sa kenan kala yace fa kayi da ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yawma uhud ya halatta yaƙi tare da annabi alaihi salatu wasalam ranar da aka je yaƙin Uhud kale yace fastaqbala sa'ad bin mu'az kawai sai sa'ad bin mu'az ya fuskanto fa kale lahu an sai an yace da ya aba amru ya kai aba amru ai ina za ka sai yace wa alliri aljanna ajidu huduna Uhud wane mutum yace wato wani kamshi ne eh kamshi ne nake jiyo shi a bayan dutsen Uhudin nan a yakin Uhud yake cewa Sa'ad bin Mu'adh wani ma zaka ne ce wallahi kamshin wato aljanna nake jiyo a bayan Uhud kana yace fa qatalahu hatta qutila da yake ga rika yaki kuwa har sai da aka ji fa wujida fi jasadihi bid'un wa samanuna sai da aka samu wato tsakanin wato tara da suka a jikinsa 80 da wani abu ma baina zarbatin wa da'anatin wa ramya tsakanin wato duka da suka da kuma wato harbi ana yi fa kana tuktuhu ammati rubayyu bin bintin nabi kun gane wannan ai wannan wa alladhi wajanna ajidu huduna uhud shi ba ana bin nabi din ne wannan ba wai shi sa'id bin mu'adh ba shine yake cewa yana jiyo kanshin dutsen uhud a bayan kanshin aljanna a bayan dutsen uhud nan ya gaya wa sa'ad bin mu'az shugaban aus to shine kawai da ya shiga ya kutsa ya je suka rika suka sa sai da aka yi masa suka da tara da harbi tamanin da wani abu fa kana tuktu ana tsammani yace sai ya uwarsa amma ce ko gona ta rubayyu bintu nabi rubayyu bintu nabi take cewa fa ma arabtu aki wallahi ban gane dan uwana ba illa bi banani a ce sai da shaidar ɗan yatsun hannunsa banan su ne wa'annan yan yakan yannan yankan na wato a na hannu da Allah yake fara a suratul insan banana an gane ku na cewa mu za mu nusawiya banana mu za mu daidaita wato yan yakan wa'annan tsabun da suke yan yakan mutum ba ma wai mutum din kansa ba hatta tsabun da suke hannun mutum sai Allah ya dawo da su ya daidaita su wa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka min al-mu'minina rijal sadaqu ma ahadu Allah alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantafi wa ma badalu tabdila Allah yace a cikin mu'minai akwai wasu mazaje sadaku wayanda suka gaskata ma ahadu Allah alayhi abinda Allah ya musu alkawari a kansa fa minhum a cikin su akwai wanda man qada nahbahu akwai wanda ya ciyar da wuyansa ya mika wuyansa wa minhum man yantazir akwai mai jira kuma a zuwa mai shahada wa ma badalu Allah ya ce wa ma badalu ko da dai wata canja ba tabdila mutakar canja ba saboda haka ta ga masu zuwa su faɗawa a sahabbai wasu kalmomi to ba ta biya qur'ani daidai wannan na ga za mu iya biya shi kamar bai da yawa wa min muhazzala ibn abi amir radiyallahu ta'ala anhu al-ma'ruf bi kasil al-mala'ika a cikin su akwai hanzala ibn abi amir radiyallahu ta'ala anhu wanda aka fi sani da kasilul mala'ika wanda mala'iku suka wanke أخرج الحاكم إمام الحاكم يا أبو جابر أتيها المستدرك حديث إن جنتكي أو تاجر المسلم لابن حبان فيما يبتدي يمكن سوى وغيره دون بسند الحسن أن حنظلة رضي الله تعالى عنه lalle hanzala Allah ya kara masa ita iltaka wa huwa abu huwa wa abu sufyan fi uhud sun haɗi ji da abu sufyan a yakin uhud falamma ta'ala hanzala yayin da wato hanzala ya yi yunkuro ra'ahu shaddadu bin shu'ubin kawai da ya yi yunkuro yana so ya kai wa abu sufyan tsara ya kassara shi kawai sai wato shaddadu bin shu'ub ya gan shi fa'alahu bi sai sai afka mata takobinsa hatta ka talahu har ya kashe hanzala wa qad kana yaqtulu aba sufyan shi kuma ya kasance yana yakar abu sufyan shi hanzala din kaji suna ta gwamzawa sai shi kuma ya gan shi ta baya shadda ya zo kashe fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi alaihi salatu wasallam ya inna sahibakum hakika wannan dan uwan naku tafsiruhul malaika malaiku ne suka wanke shi eh fas'alu sahibata sahibatahu ku je ku tambayi matarsa yani zaujatahu yana nufin matarsa fa qalat ku je ku tambaye ta me yasa tunda sauran duka ji ba me ba ba wanke su ba ko to shi ne yasa aka wanke shi har mala'iku suka wanke shi me yasa to shi ne annabi ya tura aje a tambaye matarsa matarsa kuma Jamila bintu Abdullahi bin Ubay bin bin Salul sunanta Jamila kamar yadda Dr. Aliyu Muhammad ibn Muhammad As-Sallabi ya kawo asiratul nabawiyya cikin littafinsa saboda haka sai aka je aka tambaya aka ce da ita wato me ya faru fa kana sai ta ce kharaja wa huwa junubun ai ya fita da janaba a tare da shi lamma ta ni al hay'a yayin da yaji ai da'il jihad yayin da yaji mai kira mai shelan jihadi ta ce mun gama saduwa ta aure kenan domin amarya ce an kawo ta jiya washe gari kawai ya shiga bayan sallah asuba ya sadu da iyalinsa yana cikin saduwa da zai ji ana shela kawai da ya fito yana fitowa da wannan jaraba a cikinsa ko wanka ne bai tafi yakin Uhud to yana zo aka yi ma wannan shahada maqalan nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi na jin haka yace li zalika takfiruhu malaika saboda haka malaiku suka wanke shi saboda shi akwai jaraba a cikinsa saboda haka takfirul malaika ake kiransa wanda malaiku suka yi wanka shine hanzala mane mutum mun zo gaba ko yawwa sai mu tashi Musa bin Umair shi ma kadan ne yawwa to bara mu kai Musa sai mu tashi kan Amr bin Sabit ko kan Usairi wani sahabi da shi bai taba sallah ba amma ya zai shiga aljanna shi wannan Usairi wa minhum Musa bin Umair a cikin sa akwai Musa dan Umair dan gata kenan wanda matashi shine awwalu kafirun a kafirul musulmin farkon jakada da musulmai shi ne mus'ab dan umar wanda mahaifiyarsa ba tushen din da ta samar da takunkumi dan gayi ne wanda in ya shigo madina duk wanda ya ado in ya gaji ko ya yake saboda ya iya tuma ya iya conflict in ya sako baya taskure yake ba haka yake ba saboda haka da ya shigo madina ko ya yake ko ya yake saboda haka har yanzu saboda za ka rigarsa wani lokacin tun daga sama har ƙasa maballanta gaba ɗaya ya gwalle dan mutum ya ɗan ta'adan sa ya hango zai kuya in ya wuce zai fito dan ba comparison ba amma da ya shiga musulunci sai ma yace ta sa mata takunkumi wai sai ya bar musulunci to wallahi ba zai fita ba to shine muka ta kuma wa huwa hamilul luwa'i yawm uhud shi aka ba wa tuta ta muhajirun ranar yakin Uhud aka bawa Usaidu a Usaid eh shi kuma aka ba shi wato Usaidu bin Hudayr aka ba shi wanda ya musulunta lokacin da aka yi bai'a bai'atul aqaba tsaniya ko al'ula ne to saboda haka sai aka ba shi ta al'ansar qatala qital al-ansar yayi yaki yakin gwarazi sune al-ansar gwarazi wanda rabo bai zai wannan yakin ba hatta kutila bayne ne rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a sai da aka kashe shi a gaban annabi alaihi salatu wa sallam shine akbala ubay bin khalaf yayin da ubay dan khalaf ya fuskanto yuridu qatila rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yana son ya kashe annabi alaihi salatu wa sallam wasu kuma sai a cikin a ibnu qami'a wanda muka biya takin da ya gabata amru bin kamiya shine ya kace musa kafin a kashe shi da haka zo yana rike da wannan tuta haka tare hannunsa na dama sai rike da na hagu kamar da ya faru da wanda daga cikin sahabin nan a abdubun rawaha ne ko jabir bin abi talib jabir bin abi talib a mu'ta jabir shi ne ake cewa ma abokin fuka-fukai biyu ko jabir bin abi talib shi ma haka aka yi masa da ya rike da nagu aka ƙara tsari na hagu malam mubarak kuri a cikin tsauka wato a rahiqul maktub yake cewa sai zu gundulmin da aka yi mai ya ba shi tutar a haka shine wannan wani ya zo ya ƙara tsari saboda ibnu kami a hadin nan shine wanda ya fara tsaron annabi ali sallallahu alaihi wasallam in ba ku manta mun faɗa satin da ya gabata shi ba da annabi rauni a yakin uhud wanda annabi ya ce kan ba haka Allah Allah ya tozarta ka eh Allah ya tashi tozarta shi ko gunzirin da yake kiwo shi ya wuce daga shi ya kashe shi ya rika balta shi har sai da ya kashe shi a wulakance ya mutu wannan dan akuya aka samu saboda haka ka daina tsine wa dan akuya dan akuya ya mana yi yawa saboda haka sai ya zanto wato حين أقبل أبي بن كلب يريد قتل رسول الله يعني أبي بن كلب يبدو أن دون كان كان جهنم عليه الصلاة والسلام ذلك أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن قباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم yace mun yi maƙiyaki tare da annabi alaihi salatu wa salam nafsaji wajen Allah muna neman yardar Allah ko jama'a ajruna ala Allah sannan ladan ya tabbata a gurin Allah wa minna man maza a cikin akwai wanda suka shuɗe aw zahaba ko suka tafi lam yaqul min ajrihi shay'an bai ci daga ko bai ci ladan sa bai ci daga komai daga cikin ladan sa ba an gane ko daga cikin ladan sa wato ba abin da ya tawaya abin da ake so a gaya ma na ladan sa kana minhum mus'ab bin umayr a cikin wayannan mutane akwai mus'ab dan umayru ba tawai komai na ladan su na shahada ba kutila yawma uhud domin an kashe kira na uhud lam yatruk illa nabiratan hasbunallahu wa ni'mal wakeel ba abun da ya bari in ba wani mayafi ba kunna mun kasance idza qadaina biha ra'atuhu idan muka rufe kansa a yakin uhud kana da kirjilahu sai kafa ta tauke da kabari wa idza qudiya biha rijlahu da musulmi kuma kafarsa faraja ra'asuhu sai kan sai fito fa qala lana nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi yace da mu gadu biya ra'asuhu ku rufe kansa kawai waja'alu ala rijlihi al-idkhil a kafarsa kuma ku samu al-idkhil wato nau'i ne na ganye wata ciyawa annabi yace ku samu a wannan idkhil din aw qala ko kuma cewa yayi wato ala rijlihi min al-idkhil wato a kafarsa ku samu wani abu na ganye ganyen idkhil ku zuba ba wa min na man kada aina at lahu samratu daga cikin mu akwai wanda aina at samratu abin da suka shuka kayan marmar da suka shuka aina at ya nuna fa huwa ya hadibuha suna kan suna girba me yake nufi eh suna cikin aljanna shine kawai akwai wanda abin da suka shuka aina at abin da hajjaju ya gaya wa ko inni ra'aytu ru'usan kad aina at wa hanal khitabu wa inni la sahibuha kaga kariwan wasu mutane aina asun nuna to kaga wannan shine aina asun eh sun nuna kada aina atlahu samaratu kayan marmal da suka shuka sun nuna wa huwa yahdibu wa suna dan suna girba sune sun musa bin umayr ta abdullahi bin haram Allah mun gode ma da ka ba mu kauna da soyayya ta wa'annan sahabba abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yabe mana na'am abin da muke magana a kai shi a dawo uhud ka rike gomula ta farko dama duk malamin da ka je ka tambaya yanzu zai ce ma wanda suka yi shahada ba a yi musu wanka ba kuma a yi musu sallah sannan ana rufe su ne da kayan jikinsu ko mu kuma yanzu muna karatu sai muka zo muka tara an ce annabi ya yi musu sallah sannan ga hadisi ta a kamun jana'i an ma yi sallar sun saba'in da biyu aka yi wa hamza sai muka ce don aka wannan ya za ka warware waɗannan iskal ɗin ko sai muka ce yadda za ka warware iskal ɗin abu na farko sallah da aka yi wa hamza har saba'in da biyu sai ka ce kususiya ce ta annabi abu na biyu ranar bayan shekara takwas da annabi ya je baki wani gargar aka ce ya yi sallah ba sallah ya ba addu'a ya shi kenan shi ne kawai formula yanzu abin da za ka ɗauka yi formula ka tana nan na cewa ba a furzuwanka ba kuma a yi musu sallah tana nan har yanzu sai dai waje ka ba wannan baka fahimta ba zai rikita ka amma ka gane karatu sai ka washe hausa wallahu a'lam na'am bai ci karo ba abin da ake nufi kawai wato guri ɗaya yi makanin wahidi a guri ɗaya ka fahimta da kyau ko domin kowa ai da abin da ya zo da shi da shi ake rufe yauwa ana haɗa mutane ne ko a yanzu ana yi idan mutane suka mutu da yawa aka kasa gane kowa sai a haɗe gaba ɗaya a rami sai a juya a sa a cikin zani ɗaya idan wanda ba a gane ta haka wato sai a yi musu haka amma wanda za a iya fahimtar su sai a musu likafanin su daban Allahu a'lam na duk wanda ya fito daga gidansa muhajiran yana da hijira zuwa ga Allah eh thumma yudrikul maut faqad waqa ajruhu ala Allah sannan a hanya ka gane sai fituwa ta rike shi to ladan sa na hijira yana da wanda ta sauka a kansa gaskiya ba zan iya tunowa ba yanzu amma shawarar da zan ba ka duba ibnu kathir karkashin ayar ko ka duba riyadu salihina ka gane akan ladan farko farko ma na cewa wato niyyar mutum akwai wani hadisai da aka kawo amma ba masu nake da farin dinka da wancan cewa niyyatul mu'mini khairun min amali ba a'a akwai da da hadisai da suke magana akan wannan wataƙila zai baka suna ko ka duba ibnu kasir shine ma nake da tabbas zaka ga sunan waye ko asbabun nuzul na suyuti ka duba karkashin aya zaka samu insha Allah wallahu a'lam na'am eh malaiku ba su gushe ba suna yi martinuwa da fukafukansa har aka daga shi tun da aka ajiye shi a kasa duk lokacin da aka bar shi a kasa kafin a ɗauke shi malaiku ne suka zo ba wanda ya gan sai annabi eh eh tun yana kasa a ajiye ma malaiku ne suka lullube shi duk wata ranar da ake a gurin shi banda shi sun lullube shi har aka ɗauke shi aka tafi da shi inda za a kai shine abin da ake yi dalilin ya shiga musulunci ne ta samun wannan partition warai kuwa gaba ɗaya bai da komai duk da kwace kayansa don ya dawo amma ya ki warai kuwa musab dan umeru warai kaga yanzu za ka sa wa ɗanka musab sai ka tuno wannan ko da kana da wanda za ka sa misali sunan wani tsanin mahaifin ka ne ko waye Allah da kalli ka hararo wannan sai a samu albarka da yawa wallahu a'lam na na eh mutan gubbe da mai ba shi za ka ganshi a nan gashi ne na kuma za ka majalisin matasa ne da ba ta hakura ba haka kuma ya koma zuwa ga Allah dai a bisa kyakkyawar kama da shiga ba ta musulunta ba ai da ta musulunta ya kamata mu ji labarin ta kwarai kuwa amma tarihi yadda ya nuna wata musulunta ba haka ta wutar ta karata Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka kuskure Allah ya yi